ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاتكوز قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da talatin ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasin na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul rahman mun kwana a nambar aya ta talatin za mu tashi kan nambar aya ta talatin da ɗaya alarama mai allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يتقبل gaya mana irin abin da zai faru dangane da abin da ya shafi wannan rana mai girma ranar da take da tashin hankali da matsala ranar da mabiya Allah suke cikin ni'ima ranar da kangararru fandararru suke kan layi na banza kuma suke cikin azaba Allah ya ce sanafrugu lakum za mu kammala da ku za mu gama da ku za mu hisabi a kanku kowa ya san makomarsa ayyuhar thaqalan ya ku waɗanda aka ɗora wa nauyin shari'a guda biyu ma'ana mutane kenan da aljanu Allah ya ce za mu kammala da al'amarinku kowa mai masa ƙididdiga na abin da ainihin wato ya aikata mai kyau ko kuma abin da ya aikata mummuna sannan mu kammala ƙididdiga da ƙirga aikinsa idan ya yi na kirki mu an taya da shi aljanna idan kuma ya na banza Allah ya ce mu an taya da shi cikin wuta Allah ya tsare mu da haka ya ce zai kammala da duk wani abu ba tare da ɓata lokaci ba ba tare da wahala ba Allah zai kammala komai shine min faraga ya furugu abinda aka kammala shi aka ainihin wato ƙare shi aka haɗa shi aka aiwatar da shi baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana fa'iza faragta fansab fa'iza faragta fansab wa ila rabbika rabbika farghab fa'iza faragata idan ka kammala da sallah fansab ka kafu a inda kake kai azkar wanda ake yi bayan sallah wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka kuma farghab ka yi haƙu- ka yi kwaɗayin rahama da kwaɗayin samun aljanna shine sanafurugu lakum za mu kammala da ku za mu am- ma- kammala lamarinku na hisabunku قال بعض أهل العلم سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد من الله تعالى للعباد wato Allah yana faɗin wannan don ya nuna irin narkon da zai yi wa kangararru daga cikin bayi walaisa billahi shugulun Allah ba shagalalle ba ne da zai ɗauki tsawon lokaci wajen aiwatar da hisabi tsakanin mutane imam al-bukhari ya ce ma'anar sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan ai sayuhasibukum da sannu Allah zai kammala hisabunku la yashghuluhu shay'un an shay'in ba wani abu da zai dauke mana hankali daga wani abu wa huwa ma'rufun fi kalamil arab wannan sanannen abu ne larabawa sukan faɗa sukan ce la atafarraganna laka wa ma bihi shughulun la atafarraganna laka wallahi sai na kammala da lamarinka ba tare da na shagaltu da wani abu ba wannan yana daga cikin abin da larabawa suke faɗa ayyuhat thaqalan ya ku mutane da aljanu ai al'insu wal jinnu kamar yadda ainihin wato ya zo a ruwaya ingantacciya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yasma'uhu kulli shay'in illa thaqalaini idan dabbobi Allah madaukakin sarki yakan sa dabbobi su ainihin wato yi wani firgici saboda sun ga mala'iku manzo Allah ya ce abin nan mutane da aljanu ne kaɗai ba sa gani yasa ba sa firgita da haka attakalai wato waɗanda aka ɗora wa nauyin shari'a guda biyu su ne mutane da ainihin wato aljanu Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wanne ni'imomi ne na ubangijinku subhanahu wa ta'ala tukazzibani kuke karyatawa a matsayinku na wanda kuka yi imani da Allah Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard idan kun sami iko da damar guduwa a cikin sasannin sammai da kasai dinnan a filin tashin alkiyama fanfuzu to ku gudu mana Allah ce la tanfuzuna illa bi sultan ba wanda ya isa ya gudu sai idan na bashi dama to a cikin wannan sura Allah yana yawan ambatan mutane yana yawan ambatan aljanu to dama waɗannan mutane ko waɗannan halittu guda biyu mutane da aljanu su ne wanda shari'a take kansu yasa a cikin suratul jinni alaramma Allah ya ba mu labari aljanu suka ce wa inna minnal wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik Mm.
kunna tara'iq qidada ya ce wa anna lallai mu aljanu minna salihuna akwai mutanen arziki a cikinmu wanda suke bin Allah wa minna duna zalika akwai kuma koma bayan haka ma'ana akwai musulmi kintsatsu kamammu wanda suke kaucewa duk abin da Allah ya hana ko ya haramta suke kuma aikata duk abin da Allah ya yi umarni wa anna minna salihuna wa minna duna zalika akwai waɗanda kuma ba haka suke ba kangararrun bayi ne ainihin wato murɗaɗɗu ne wanda ba sa bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala suka ce kunna mun kasance mu taron aljanu fara'iqa ɗariƙu ne ɓangarori ne mazhabobi ne wato ɓangare ɓangare ƙungiya ƙungiya ƙidada ababen ƙidayawa ababen ƙirgawa mana muna da yawa muna da ɓangarori da yawa al'imamu ibnu kathir a cikin tafsirinsa ya rawaito ya kawo ruwaya daga al'imamul a'amash allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a aljanna ya ce ta ruhu ilaina junniyun wata rana muna zaune kawai sai muka ji wani aljani yana magana da mu in ji al'imamul a'amash ya ce fa qultu lahu sai na ce wannan aljani hal fikum min ahawa'il latifina shin a cikinku akwai irin ƙungiyoyi na son zuciya da suke cikinmu izala kaza ƙungiya kaza ɗariƙa kaza akwai su a cikinmu ƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske kuma muna da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna an gane magana da kyau ko muna da ƙungiyoyi kala-kala wanda wasu ahalus sunna ne mutanen arziki wasu kuma 'yan bid'a ne mutanen banza faƙala al'imamul a'amash ya ce sai na ce wannan aljani marrafidatu fikum meye matsayin 'yan shi'a a cikinku in dai kuna da ƙungiyoyi ƙala sai wannan aljani ya ce sharruna in kana neman mafi sharrun ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin addini na aljanu to ka samu 'yan shi'a in ji al'imamul a'amash ka je ka karanta karkashin tafsirin wannan ayar yanzu da da yamman nan ka ɗauki ibnu kathir karkashin wa'anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'ika idada za ka ga wannan ruwaya fa qultu imam al-amash yace sai na sake ce masa ma ahabba ta'ami ilaikum wannan irin abinci kuka fi so qala sai aljanin yace al-urzu mun fitin shinkafa da miya da haka kai hankali da shinkafar ka ta shan ruwa wallahi an kai wasa wani aljani zai zo ya cinye ta an gane magana da kyau ko kaga aljani ma ya san daɗi an gane magana da kyau ko aljani ma ya san abin da yara suke faɗa wai meye rangen ne ko meye ne aljani ma ya san rangen ko to Allah kiyaye to shine yake cewa kunna tsara'ika idada mun kasance ɗariƙu ne daban-daban to shi yasa zaka ga Allah yawanci yana magana da mutane kuma yana magana da aljanu a wani guri ma sun ce akwai musulmai a cikin su alaramma وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه نعم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا جزاكم الله خيرا على رمى Allah ya ce wa anna minnal muslimuna aljanu suka ce daga cikinmu akwai musulmi wanda suka kaɗaita Allah da bauta wa minnal qasituna daga cikinmu kuma akwai mushrikai waɗanda ba su yadda da musulunci ba ba su yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ba wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna sai ce faman aslama duk wanda ya musulunta ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ya zama musulmi fa ulaika taharraw rashada lalle waɗannan su ne suka nemi shiriya zuwa ga Allah Allah ya ce wa ammal qasituna amma su mushrikai waɗanda suka kauce wa tafarkin Allah fakanu li jahannama haqaba sun kasance kirare na rura wutar jahannama an gane magana da kyau ko Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati wallahi da mutane za su tsaya kan tafarkin Allah ba fa ɗariƙar anguwarku ba ko ɗariƙar ƙungiyarku ba a ana nufin ɗariƙa ɗariƙatullahi subhanahu wa ta'ala wa ɗariƙatu rasulillahi ma'ana ka bi tafarkin Allah ɗoɗar ka bi abin da Allah ya ce Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala ɗariƙati da mutane za su tsayo akan tafarkin Allah hanyar Allah addinin Allah addinin manzan Allah sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce la asqainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa mamako yanzu ku duba ku ga har yanzu ruwan sama yake sauka jama'a Allah sai gasa mutane yake da rana wasu gurare duk ruwan ya sauka damunar mata kan kama amma mu har yanzu shiru ta iya yiwuwa Allah ne ya fushi da mu Allah madaukakin sarki ka sassauta mana ka sauke mana ruwa mai albarka ko dan mu samu saukin wannan azumi da wannan rana da muke sha ya Allah da haka yace wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaka Allah ya ce lilaftinahum fihi dan mu jarrabe su da wannan ni'ima ta ruwan sama wannan ruwa da kuke gani Allah yana saukewa yana saukewa ne dan ya zama jarrabawa a gare mu daga shin za mu gode masa da wannan ni'imar da ya mana ko kuma za mu kangare masa za mu yi ji daɗin wannan ruwa mai amfani da samuwarsa wajen yin abin da ya dace wajen inganta rayuwarmu da kyautata addininmu ko kuma a'a za mu yi amfani da ruwan wajen mu saba wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce linaftinahum fihi yace wa man yu'rid an dhikri ko duk wanda ya ainihin wato kau da kai daga ambatona yace mai an zikir rabbihi wanda ya bar ambaton Allah ya bar ambaton abin da ya shafi addinin Allah Allah ya ce yasluquhu azaban sa'ada Allah zai sanya shi a cikin azaba wacce take ta wahalar hawa aka ce azaban sa'ada wani dutse ne mulmulalle na wuta kuma a tsakiyar wutar jahannama sai a dinga sa kafiri da munafiki da makiyin Allah da mai saban Allah da wanda ya ƙi bi tafarkin Allah da wanda wa'azi baya masa amfani wajen gyara aƙidarsa gyara tauhidinsa gyara mu'amalarsa gyara zamantakewarsa ya ƙi ya ji nasiha ya ƙi ya ji wa'azi ya ƙi ayoyi su lausasa zukatansa to irin wannan Allah ya ce su ne zai musu azaban sa'ada wanda azaban sa'ada suka ce wani dutse ne a tsakiyar wutar jahannama mulmulalle ƙato shi ma kuma dutsen na wuta sai a ce wa kafiri ya zo ya hau sai ya zo ya fara hawa yana dafa hannunsa akan dutsen da ke na wuta ne sai ya cinye hannayen gaba ɗaya Allah ya ƙara tsiro da hannayen ya ƙara dafawa ya fara hawa wuta ta cinye yatsun da hannayen ya zamo ya sauko haka Allah zai ci gaba da ɗanɗana masa mugunyar azabar hawa wannan dutse kuma ba zai iya hawa ba shine yasluquhu azaban sa'ada Allah zai sanya shi zai shigar da shi cikin azaba wacce take ainihin wato sa'ada wacce take mai muni wanda ba ta da daɗin hawa Allah maɗaukakin sarki kiyaye da haka yake cewa in istata'atum idan kun ga dama ko za ku iya an tanfudu da ku gudu min aqtari samawati wal ard daga ainihin wato sasannin sammai da kasai fanfudu Allah ya ce ku gudu mu gani ai la tanfuduna illa bi sultan ba wanda ya isa ya gudu sai idan na ba shi dama Allah ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibani to da wannan ni'imomi ne na ubangijinku kuke ainihin wato ƙaryatawa Allah ce yursalu alaikuma shuwazun min nari za a aiko muku shuwazun wato tsinin wuta min nari na daga wuta wa nuhasun da kuma hayaki da yake cakuɗe da wuta a cikinsa fala tasirani ba za ku samu masu taimakon ku da kubutar da ku daga wannan ba fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban Allah ce da wannan ni'imomi ne na ubangijin ku kuke ainihin wato ƙaryatawa a wani guri alramma Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alu yas'alu ayyana yawmal qiyama yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يسأل عليان يوم القيامة dan adam yana tambaya wai yaushe ne wannan bala'o'i da ake ta lissafawa na kiyama zai faru yas'alu ayyana yawmul qiyama Allah ce fa idza bariqal basar yayin da idanu hasken su ya dishake al'amarin su ya lalace idanu suka raina fata aka wayi gari dan adam ya tsinci kansa a cikin wannan yanayi Allah ya tafiyar da ganin dan adam fa idza bariqal basar wa khasafal kamar a yayin da kaga wata ya sami kisufewa an tafiyar da hasken wata babu shi wa khasafal kamar wa jumi'a shamsu wal kamar a ranar da kaga Allah ya tattara wata da rana guri ɗaya ya dunkule su ya ture su ya mulmule su guri ɗaya to kai ka san ranar ba ranar da ka saba gani ba ne an gane magana da kyau ko wa jumi'a shamsu wal kamar ya ƙulu insanu to a lokacin ne ɗan adam zai buɗu baki ya ce ainal mafarru ina za mu gudu ina gurin gudu shine nan da Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bi sulta da haka Allah madaukakin sarki yace a lokacin ne dan adam zai ce ainal mafarru ina gurin gudu Allah ya ce kalla mm-mm, ba maganar gudu la wazar ba gurin fakewa ba gurin buya ba gurin da in ka gudu ma za ka samu sassauci kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar zuwa ga ubangijinka ne matabbatar kowa take ubangiji madaukakin sarki yana nan yana jira ka gama hauragiyarka da hayaniyarka da firgitinka da tsoronka kuma ya maka hisabi daga ƙarshe idan kai na kirki ne ka shiga aljanna in kai dan banza ne ka shiga wuta an gane magana da kyau ko saboda haka dan adam zai ce ina mu gurin gudu Allah ya ce babu gurin gudu an gane magana da kyau ko babu gurin gudu saboda me saboda babu wani abu da ka aikata mai kyau wanda idan ma ka gudu din zaka samu rahamar Allah don haka Allah madaukakin sarki zai ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar Allah ya ce yunabba'u al insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar za a ba wa dan adam labari a wannan rana abin da ya gabatar da kuma abin da ya jinkirta a wani guri alaran ma Allah ya ce wallazi na kasabu sayyi'ati wallazi na kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'ati bi mithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allah min 'asim كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما نعم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina kasabu sayyi'ati wanda suka aikata miyagun ayyuka wallahi da ma'a kowa fa yaji ya gyara alakarsa da Allah Allah fa ya gama wa'azi ya gama magana ya gama ba mu uzuri ya gama an karar da mu an riga an ba mu liket an ba mu satar amsa wallahi duk wanda ka gan shi a wuta a gobe kiyama wallahi shi ya ga dama fa dan ba abin da ba an karar da kai ba ba abin da ba a gaya maka ba ba irin zarfin zamani da zarfin makani da Allah bai yi amfani da shi wajen yi maka wa'azi ba ba irin zaurance da karin magana da Allah bai yi amfani da shi wajen an karar da kai da kuma haɗakar da kai ba to kai hankali da wannan tafiya kai hankali da wannan rayuwa kai hankali da wannan yanayi da za ka iya tsuntar kanka a ciki saboda haka wallahi duk wanda ka gan shi a wuta duk wanda ka gan shi a wuta to lalle lamarinsa ya kai lamari ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khairun al'amar mumini abun mamaki abun ban kai abun ban burgewa yace don al'amar mumini gaba ɗayansa alheri ne idan abu mai muni ya same shi sai ya gode wa Allah ya yi haƙuri a kai sai Allah ya mai da shi aikin lada ya mayar masa alkhairi idan kuma abu wanda yake mai kyau ya same shi ya gode wa Allah sai Allah ya ba shi lada kuma ya ƙara masa akan abin da ya samu sannan ɗan adam yana da kyau ya yi ƙoƙari ya ga cewa ayyukansa na alkhairi sun ninninka ayyukansa na sharri domin ƙa'idar Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya man ja'a bil hasanati
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah ce man ja'a bil hasanati wanda duk yazo da kyakkyawa kwaya daya falahu ashru amsalha to za mu ba shi goma kwatankwacin guda ɗayan nan idan kai raka'a ɗaya Allah ladan raka'a goma zai baka in ka karanta harafi ɗaya Allah zai baka ladan wanda ya karanta harafi goma haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana don haka baka da matsala dangane da tare da ayyukan lada da za ka yi man ja'a bil hasanati falahu ashrun amsalha Allah ya ce wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya zo da mummuna ƙwaya ɗaya fala yujza illa mithlaha ba za a saka mishi ba sai kwatan kwatinta to ya aka yi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ta taru ta fi goma goma goma goma yawa kaga ashe wannan akwai ganganci da rashin kula a ciki domin duk mutumin da aka ce su biyu ne kullum wannan zai zo ya ajiye dubu ɗaya shi kuma wancan zai zo ya ajiye dubu goma a cikin asusu ranar da aka zo aka fasa asusun nan da Allah nawa za a samu ya fi yawa mai ajiye dubu goma goma ko to amma sai aka yi akasi wai da aka fasa asusun ranar fasa asusun sai aka samu mai ajiye dubu ɗaɗɗayan nan ya ninka ya sake ninkawa akan mai ajiye dubu goma goma nan anya mai ajiye dubu goma goma nan bai canja yanayin ajiya ba kuwa ya canja dan in ba haka ba ba yadda za a yi mai ajiye dubu ɗaɗɗaya ya fi shi taro mai yawa na fata kuna fahimtar magana ma'ana idan kai aikin alheri Allah sai ya baka ne lada guda goma idan kai kwaya ɗaya in kai zunubi sai Allah rubuta maka alhaki kwaya ɗaya ya aka yi aikin ka ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗaɗɗe ɗaɗɗe suka yi yawa har suka zo suka haura goma goma goma goma goma shine sakacin ka da wannan ɗaɗɗe mai lada ɗin da ƙoƙarin ka wajen yawaita ɗaɗɗe mai alhaki shine kawai abin da ya jawo maka kamar yadda shi wannan mai goma goma dubu goma goma ya yi wasa wancan mai ɗaɗɗaya ya dage haka zai zo ya fi wannan yawa to haka duk mutumin da ya yi sakaci da aikin alheri ya kuma ba wa aikin ɓarna dama wallahi tallahi sai ya wayi gari ayyukansa na zunubi sun fi yawa a gobe kiyama saboda haka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wahum la yuzlamuna Allah ya ce ba za mu zalunci kowa ba ba za mu zalunci kowa ba yadda ka zo da shi haka za ka gan shi daidai wa daida abin da ka aikata shi za ka gani abin da ka shuka shi za ka girba saboda haka wallahi kowa ya hankali dangane da mu'amalarsa da ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya riga ya tona mana asirin lahira ya tona mana asirin shaidan ya bankaɗo mana sirrin wutar jahannama wallahi duk wanda ka gan shi a cikinta to wallahi ya ga damar shiga shi ya ga damar shiga an gane maganar da kyau ko yasa yan wuta lokacin da aka yi dandazo da su aka zo bakin gabar wutar jahannama sai mala'iku sun musu tambaya a larma wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Allah ya ce wasiƙan ladina kafaru tuna lokacin da za mu gangaro da arna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sa ba ma cikin waɗannan tawaga Allah ya tsame ni da ni da ku da alaramma da duk wani musulmi daga cikin wannan tawaga Allah ya ce wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumura tuna lokacin da muka gangaro da arna tawagar kafirai tawagar mazinata tawagar 'yan luwaɗi tawagar maciya haramun tawagar miyagun shugabanni azzalumai tawagar mutanen banza dandazo da cincirundo da maɗuɗu da ayarin 'yan iska in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tuna lokacin da muka gangaro da su za mu wutar jahannama da su wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumura Allah ya ce hatta idza ja'uha har sai da suka zo bakin gabar wutar jahannama Allah ya ce futi hat abuwabuha sai a wangale kofofin wutar jahannama malamai suka ce tirin wutar kaɗai daga an buɗe kofar sai ya ya fatar da take jikin su tun kafin su shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya raba mu da wuta Allah ba mu ikon aiki mai kyau wanda zai tsame mu daga wutar jahannama futihat abwabuha to ba kafin su shiga sai a yi musu tambaya wanda malamai suke cewa tambaya ta taubihi tambayar da za ta ƙara bakanta musu rai kafin su shiga cikin azaba wa qala lahum khazanatuha masu gadin wutar jahannama ya ce musu alam ya atikum rusulun minku
shin manzanni ba su zo ba ne mutane daga cikin wanda Allah ya turo ya tulu alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadin cewa fa za ku iya gamuwa da wannan ranar ba wanda ya zo ya muku wa'azi ne ba wanda ya zo ya ja hankalinku ba wanda ya zo ya wa'azantar da ku ayoyin qur'ani ba a karanta muku ba ba a an karantar da ku wannan rana ba wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ba su muku gargadi akan za ku haɗu da wannan rana ba qalu bala sai gaskiya ne wallahi duk abin da kuka ambata din nan an zo an faɗa mana an mana wa'azi an ja hankalinmu mazinata su ba da shaida yan luwaɗi su ba da shaida masu madugo mata yan lesbian su ba da shaida masu cin haram su ba da shaida masu ƙara biro su ba da shaida masu algus suna sayarwa da mutane miyagun abubuwan da bai halatta ba su ƙara su ba da shaida cewa an musu wa'azi wallahi ba su ji bane duk wani kangararre fandararre waskatacce daga tafarkin Allah wallahi sai ya ba da shaida cewa lalle an masa wa'azi qalu bala su ce tabbas an gaya mana walakin sai dai haqqat kalimatul azabi alal kafirina kalmar azaba ta riga ta tabbata ga kafirai ba yadda muka iya dole sai mun shiga wannan wuta su da kansu za su faɗi wannan amsa shikenan tun da sun ba da amsa cewa an musu wa'azi kangarar su ta sa suka isu ji ƙila dukulu abuwa ba jahannama khalidi na fiha sai a ce to gashi nan bismillah ku shiga cikin wutar jahannama kada Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yi wannan umarnin ya Allah ƙila dukulu abuwa ba jahannama khalidi na fiha Allah ya ce kuna masu dawwama a cikinta Allah ya ce fa bi isa mathuwal mutakabbirina tar Allah wadare da makomar masu girman kai wanda ba sa jin wa'azi ba sa jin nasiha ba sa jin faɗakarwa duk abin da za a gaya musu na cewa su yi hankali da rayuwarsu babu abin da ya dame su da gyara ayyukansu Allah ya ce tir da makomar irin waɗannan mutane masu girman kan tsiya wanda ba sa jin Allah ba sa jin annabi Muhammadu ba sa jin Qur'ani ba sa jin hadisi kafiri ko ko shaƙi masu sambatu a layi ɗai da su jama'a ka koyi ba su kwaikwayi masu hailana ba kafirai da shaƙiyai da wanda suke hayaniya a gari da su mutanenmu suke koyi ba sa koyan mutanen arziki ba sa kwaikwayon mutanen kirki ba sa kwaikwayon sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk rayuwarmu da mu'amalarmu da zamantakewarmu da harkokinmu na yau da gobe sun birkice gaba ɗaya sun koma na yahudawa da arna mun watsar da addininmu da tarbiyyarmu da al'adunmu da haka Allah zai ce kila da kulu abuwa ba jahannama khalidin fi fa bi itha maswal mutakabbirin tir Allah wadare da makomar masu girman kai dan haka anan ma Allah ya ce wallazina kasabu sayyi'at waɗanda suka aikata miyagun ayyuka jaza'u sayyi'atin bi mithliha za a yi musu sakamako gwargwadon mummunan aikin da suka aikata Allah ya ce wa tarhaquhum zillatu kaskanci da wulakanci da rashin albarka zai lullube su a ranar tashin alkiyama zai lullube su a gaban Allah Allah ya ce malahum min Allah min asim ba su da wani wanda zai cece su a gaban Allah ba su da wani wanda zai tare musu azaba daga gurin Allah ba su da wani wanda zai agaje su daga gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ka annama ugushiyat wujuhuhum idan ka ga fusakunsu kai ka ce an lullube ta ne ƙita'an da wani yanki minan laili musulma da wani yankin duhu mai dare dare mai duhu saboda tsabar yadda Allah maɗaukakin sarki zai bakanta fusakun arna da kafirai da munafukai Allah ya ce wallahi in ka ga fusakunsu a filin tashin alkiyama kai za ka ce wani yankin duhun dare aka yanka aka manna musu a fusakunsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yasa yace yawma nabiy yawma naswaddu wujuhun
yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa amma alladhina aswaddat wujuhum akafartum ba'da إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله يتي يوم نبيض وجوه كو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranar da wasu fasaku za su yi haske za su yi kal za su yi fes za su yi tas Allah ya sa muna cikin waɗannan fusakun Allah ya sa fusakun suna cikin waɗannan jerin fusakun wa taswaddu wujuhun wasu fusaku kuma za su yi baki irin za su yi baki sidik za su yi baki wulik za su yi baki sosai Allah ya sa ba ma cikin irin waɗannan fusaku yau ma ta biyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun Allah ya ce fa ammal ladhi naswaddat wujuhuhum amma waɗanda fusakunsu suka yi baki za a ce musu akfartum ba'da imanikum فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون سنة.
وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ce fa amman ladina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fusakun sunnan suka yi haske Allah ya ce fa fi rahmatillahi su kan suna cikin rahamar Allah Allah ya sa muna cikin rahamar Allah a gobe kiyama jama'a amma wallahi jama'a kaga addu'an nan da nake yi da amin da kake faɗa wallahi tallahi ba za ta kai mu ba ita kadai fa ba za ta kai mu ba ita kadai sai ka dage da aiki yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa sahabbai sajjidu wa qaribu wasta'inu bil ghadwati war rauha wa shay'un min ad-dulja yace ku dage ku yi da gaske ku zage damtse ku bautawa Allah gwargwadon iyawarku ku hana idan ku bacci ku karanta alqur'ani ku dinga azumin nafilfili ku daina munafurci ku daina keta ku daina mugunta ku daina cin haram ku daina shan giya ku daina caca ku daina maye ku daina wa 'ya'yan mutane fyaɗe ku daina duk wani aikin sabo wasta'inu bil ghadwati war rauha ku nemi agajin Allah da safe ku yi sammako ku yi aikin alheri da yamma ma ku dage ku yi aikin alheri yasa bayin Allah da Allah ya tashi sukwanta su sai ce ta tajafa junubuhum anil mabaji تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون Allah maɗaukakin sarki ya ce ta tajafa junubuhum bayan Allah mutanen arziki wanda ake kyautata musu samun rahamar a gobe kiyama ta tajafa junubuhum anil mabaji'i jaffansu suna nisantar gurin kwanciya da daddare ya sa alam karfe sha biyu na dare karfe ɗaya zai tashi ya bauta wa Allah zai tashi ya karatun alkur'ani zai tashi ya na filfili zai tashi ya yi zikiri ya karanta wasu addu'o'i na musamman ta ta dafa junubuhum anil mabaji'i ya du'una rabbahum khawfan wa tama'an suna masu bauta wa ubangijinsu da kiran ubangijinsu khaufan suna masu tsoron azabar Allah wa tama'an kuma suna masu kwaɗayin rahamar Allah wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah ya ce abinda muka ba su kuma na arziki da dukiya suna kokarin menene ciyarwa suna agazawa wallahi tallahi jama'a ba za fa mu samu Allah ya mana rahama ba sai mun yi waɗannan abubuwan gaba daya sai mun tara waɗannan abubuwan kayi aikin alheri kayi karatu kayi sallah kayi azumi ka guji haram ka guji sabo ka guji duk wani aikin asha sannan in kana da dukiya ka zara abin da Allah ya kore maka ka ba wanda suke bukata wa min mara zakana kun yunfiqu sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wallahi bi yanda rai ta kai ta tunani da nazarin rahamar da Allah ya tanada mata a lahira wallahi ba ta isa tunano ba ka duba zuciya mai yawan tunane tunani yanzu nan kana zaune sai ka hango kayi kuɗi haka ne ko ba haka ba sai ka hango kanka a wani dan kareren gida haka ne ko ba haka ba ka hango ga wani dani ka hango ga wani ainihin wato abinci kala kala zuciyarka yanzu nan sai ta mai da kai wani babban mutum ka yi kuɗi an gane magana da kyau ko to diyin da zuciya ta kai ga tunanin ya rayuwa za ta inganta bata isa ta hango me Allah ya tanada wa ɗan adam a lahira ba fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako ne dangane da abin da suke aikatawa sai ce menene ya ce afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawi yanzu mai imani wanda ya yarda da Allah ya yarda da waɗannan abin da muke faɗa kuma yake aiki don tabbatar da su a rayuwarsa kaman kana fasikan zai zama kamar fasiki mutumin banza kafiri wanda bai yarda da wannan maganganu ba kuma a cikin tsarin rayuwarsa baya aiki domin wannan abin ya tabbata a gare shi Allah ya ce la yastawuna ba za su taɓa daidaituwa ba yasa ya ce la yastawi ashabul nari لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah ya ce la yastawi ashabun nari wallahi yan wuta fa ba za su taba yin daidai da ashabul jannati yan aljanna ba ba zai taba yiwa ba fa an gane maganar da kyau ko ba zai taba yiwa a yi daidai tsakanin yan wuta da yan aljanna ba fau fau ko kuma in ka ga dama ka ce ata fau fau fau ba za su taba yin daidai ba la yastawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ya ce ashabul jannati yan aljanna fa humul fa'izu da rabautattun duniya da lahira ta ya za a yi su zama da asararrun duniya da lahira ya za a yi rabautacce ya yi kama da asararre jama'a ka taba gani ko a duniya da wanda ya ci riba da wanda ya fada sun zo daya a duniya a ce ga wani ya yi cinikayya ya ci riba ya samu arziki ga wani ya yi kasuwa ya fadi sun taba zuwa daya to balantana yan aljanna da yan wuta saboda haka dage bawan Allah daddage ciccije daddaure ya haƙuri da wannan gajeriyar rayuwa wanda ba ta da wani albarka cikinta wanda annabi ya tattara duniyar gaba ɗaya tsine mata albarka ya ce adduniya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikra wa ma wala duniya la'ananniya ce abin da ke tsakaninta gaba ɗaya la'ananne ne in ba karatun qur'ani da abin da yake da alaka da addini ba duk abin da bashi da alaka da addinin Allah manzon Allah ya ce la'ananne ne duk abin da bashi da alaka da tafiya lahira a samu rabo annabi ya ce tsinanne ne wannan abu to za a yi tsinanne ya hada ya raba ka da mai albarka jama'a in ba rashin hankali irin na dan adam da rashin lissafi ba ya za a yi wa bunsurin tsafi ya kashe ragon layya ko ba haka bane jama'a bunsurin tsafi ya kashe ragon layya ta ina aka taba yin haka ina aka taba yin haka to sai ga wanda kwakwalwarsa ta doɗe tunaninsa ya karkace hankalinsa ya bankare ya rasa inda zai sa tunaninsa da hankalinsa da sanin ya kamatansa to shine sai ya anta ya kansa cikin ayyukan banza da ayyukan sako ya tsinci kansa a cikin wutar jahannama Allah ya yi mana baki daya don haka dai a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce irin waɗannan mutane mutanen banza su ne waɗanda ugushiyat wujuhuhum qita'an min al-layl muslima za ka ga fuskarsu kamar an lullube ta da wani yankin dare mai duhu Allah ya ce kula'ika ashabun nari irin waɗannan su ne ‘yan wuta kun fi ha khaliduna za su ainihin wato dawwama a cikinta Allah ya ce yursalu alaikuma shuwadun min nari ana jefo musu su mutane kenan da aljanu idan suka nemi za su gudu Allah ya ce za mu jefo muku bakunan wuta wa nuhasun da kuma hayaƙin wutar falatan tasiran ba za ku samu masu agaza muku ba malamai suka ce a shuwadu abinda ake nufi da shuwadu huwa lahabun nari shine wannan tsinin wuta idan wuta ta wuta za ka ga wani tsini yana fita wani kore kore Allah ya ce to idan kiyama ta tashi mutane suka nemi za su gudu to da wannan za mu shawo kansu wakila wasu malamai suka ce ashwadu abinda ake nufi da ashwadu ad-dukhanu shine hayakin wutar jahannama Allah ya ce idan mutane sun nemi za su gudu da shi za mu shawo kansu wakila wasu malamai kuma suka ce huwal lahibul akhdaru al munqati'u shine wannan tsinin wuta mai kore wanda yake ainihin wato tsini to shine Allah madaukakin sarki yace za mu taro kansu da shi idan suka nemi za su guje mana a filin tashin alkiyama wa nuhasun abinda ake nufi da nuhasun kuma kila dukhalun nari wasu malamai suka ce shine ainihin wato hayakin wutar jahannama وقال ابن جرير الإمام ابن جرير يتي والعرب تسمى الدخان نحاسا بضم النون وكسرها wato larabawa sukan kira in suka ce nuhasun nar suna nufin hayakin wuta idan an saka wa nunun ainihin wato fataha ko zamma sannan kuma a sa mata ko kasara wato ko a ce nuhas ko a ce nihas an gane magana da kyau ko nihas ko nuhas wa nuhasun ko wa nihasin duka ana ainihin wato karantawa wal qurra'u mujmi'a ala dhammi amma dai malamai sun haɗu akan ana karanta ta ne da dhamma wa qila an nuhasu as-sufru yudhabu wa yusabbu ala ru'usihim wato yadda za a narka wutar sai a kwarara ta ruwan wutar a cikin kawunansu to ita ne wa qala dhahaku malam dhahaku yace wa nuhasun ai sailun min nuhasin wato abinda za a kwaranyo musu na ruwan wuta da hayakin wuta wal ma'ana ala kulli qaulin in an tattar duk maganar gaba daya abinda ake nufi da wannan magana ai law dhahabtum haribina yawmal qiyamah da a ce mutane da aljanu za su nemi guduwa daga filin tashin alkiyama laraddatkumul mala'ikatu wazzabaniyatu to da mala'iku da zabaniyawa sun shawo kanku sun koro ku sun ciyo kwalarku bi irsalin lahabi minan nari waznu hasid rabbi alaikum latarji da za su yi amfani da bakunan wuta su yi amfani da hayakin wuta mai raɗaɗi mai zafi don su shawo kanku ku dawo filin tashin alkiyama wali haza ƙala don haka ne ma sai ya rufe ayar da cewa falatan tafsira ba za ku samu mai agaza muku ba ba za ku yi nasara ba wajen guduwa da za ku yi wajen faucewa a guje wajen cewa kafa mai na ban baki ba don ku gujewa azabar tashin alkiyama Allah ya ce wallahi tallahi ba ku isa ba zan yi maganin ku kuma zan shawo kanku da ainihin wato wannan wuta da wannan hayaki sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani shin ku bayin Allah shin ku musulmi da wace ni'ima ce ta ubangiji madaukakin sarki kuke karyatawa yasa dazu nake faɗa muku cewa wallahi tallahi duk wanda ka ganshi a wuta a gobe kiyama wallahi wallahi in dai musulmi ne wallahi shi ya ga dama ya shiga wutar jahannama shi ya ga dama ya shiga saboda ita wannan duniyar Allah ya gama tona mata asiri ya faɗa mana cewa ba a bar da za mu biye mata ba ne manzan Allah ya faɗi abin da yake duniyan nan saɓan nan ɗaya bayan ɗaya ba wanda Allah bai faɗa mana narkon da ya tanadar wa masu aikata shi ba duk wani aikin sabo da ka sani akwai zunubin da aka ambata a kansa zina ce in zina kake yi luwaɗi in luwaɗi kake yi sata in sata kake yi ita kan tun a nan duniya Allah ya ce a datse maka hannu an gane maganar da kyau ko duk wani abin da mutum yake cin haram zamba cikin aminci cutar mai gidanka a ofis ko a gurin aiki ko a shago ƙara ziro a ofis cutar da bayan Allah shugabanni su danna dukiyar talakawa su hana mutane walwala azumin ma ya zo su iya cire abinci su raba wa talakawa don su ji daɗi ba za su iya ba haka ne ko ba haka ba jama'a su taimaki jama'a a ramadan ɗin ma ba za su iya ba bayan sun kane ne sun malkashe sun tankware dukiyoyin talakawa a hannunsu ɗan abin da za su yaga su ba wa bayan Allah su samu su yi azumi cikin walwala daidai gwargwado ba za su iya ba saboda su Allah ya yi su za su zo da kuɗi za su koma lahira da kuɗi za su zo da kuɗi za su koma lahira da kuɗi don wallahi in ba kana tunanin komawa lahira da kuɗi ba me za ka yi da dukiyar da kake tarawa bawan Allah waɗannan ma kama kan gidajen da ka gina ya za ka yi da su za a ɗauki ɗaya daga cikinsu a ƙaƙaba mahi a cikin kabari ba zai yiwu ba waɗannan zandama zandaman motoci da ka ajiye a gidanka sai dai a goge waccar a share ta a fesa mata turare a tada ita ta diri kamar na minti talatin ac ya yi sanyi ka shiga ciki a tuka ka aje da kai ko'ina kana jin ranar da ranar da ka mutu wannan motar za ta bi ka cikin kabari ba za ta bi ka ba waɗannan kuɗaɗe da kake jin ƙanshinsu a cikin akawun ɗinka wanda kullum za ka ɗauki wayarka ka duba ka ga kana da miliyan ɗari biyu miliyan ɗari da hamsin miliyan ɗari biyar miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan hamsin miliyan talatin kai dai baka ci ba kai baka taimaka wa kowa ba kai baka yi sadaka ba fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla thumma zahaba ila ahlihi yatamattaa aula laka fa aula thumma aula laka fa aula Allah ya ce aya hasabul insanu an yi turka suda alam yaku nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala minhu adh-dhaydayn adh-dhakara wal unsa Allah yace alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta fala saddaka kai ba kai sadaka ba wala salla kai ba kai aikin addini da dukiyar ba kai gabar ka bata aikata addini ba ko baka ɗauki dukiyar ka karfafu masu aikin addini ba yasa masu kuɗin zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka kera sa'a jama'a har da kansa manzon Allah ce zahaba ahlud dukuri bil ujuri wan na'imil muqim masu kuɗin zamanin manzon Allah irin su Abubakar irin su Usmanu dan Affan da sauran manyan sahabbai mawadata manzon Allah ya ce sun tafi da ainihin wato dukiya kuma sun tafi da lada sun tafi da rahama da ni'ima wacce take dawwamammiya menene dalili yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaqu suna azumi suna sallah suna aikin hajji suna biyayyar iyaye suna kyautatawa mata suna duk abin da ya kamata na kirki in sun gama wannan ku da su talakawa eh to ku talakawa naku ya tsaya a nan sai kuma su koma gida sai su ɗebo kuɗaɗe kuma sai su raba bayan Allah shi kenan sai su kere ku daga nan manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha abinda nake so da ku ku rabu da su falala ce Allah ya yi musu ta hanyar ɗaukar dukiya da ya ba su saboda haka ba yadda kuka iya da su shi yasa malamai suka ce duk mutumin da bai iya amfani da dukiyarsa wajen nema wa kansa lahira ba wala wannan yayi asara fa jama'a yayi asara babbar ni'ima gabawa shine bayan ya bauta wa Allah sau da kafa kuma Allah ba shi dukiya ya amfani da ita wajen taimakon waɗanda suke son Allah yanzu kuna gabawan Allah ne ya zo ya ba da kuɗi ya ce a yi wa ɗaliban ilimi gilas na kallon ƙur'ani guda hamsin aka ya ɗauki kuɗin ya biya baya son dukiyarsa ne yana so yana so yana so saboda haka shugabanni ku ji tsoron Allah ta da cewa akwai bayin Allah da suke kyautatawa daidai gwargwado kuma muna musu fatan alheri Allah saka musu da alheri domin wallahi a wannan zamanin namu jama'a wanda duke iya ɗaukar dukiyarsa ya ainihin wato yi taimako da ita wallahi wallahi ba ƙaramin rabo Allah ya masa ba sai kuma waɗanda su suna yi waɗanda ba sa yi kuma sai su koma suna ta zagi sai ka ji ana cewa ka rabu da shi da Allah wai shi zakkar ma sai lokacin azumi ya yi sai ya ɗebo miliyoyin kuɗi ya zo yana rabawa 'yan siyasa yana rabawa kaza yana rabawa kaza abin tambaya shi da yake faɗin haka ya ɗebo ya bawa 'yan siyasa bai yi ba haka ne ko ba haka ba ya bawa su wane da wane da wane bai yi ba to shi da ya yi don Allah da shi da ya da wanda bai yi ba akwai yadda zai yi a kwatanta su ba zai yi a kwatanta su ba saboda haka yan uwa ku ji tsoron Allah lahiran nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna sil'atallahi al-ghaliya hajar Allah tana da tsada yace inna sil'atallahi al-janna hajar Allah ita ce aljanna tana da tsada sai an zagi inda Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da sauran manya-manyan sahabban Annabi Muhammadu suka shiga suka kwanta a nan fa kai ma kake so ka kwanta da Allah a gaya maka ya suka yi rayuwarsu ta addini sannan a gaya kake rayuwarka anya kawo kanka adalci a ce makwancin da suke a lahira can zaka je ka kwanta anya Allah shi yadda mu ya ba mu ikon aiki ya kuma kams amsa mana wanda muka yi komai kankantarsa subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu dan uwa za mu tsaya a nan za mu tashi fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihani abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka tun cide ko karancin ilimi ko kuma bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada huwa ma inda na billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh